الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحمل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata ashirin da uku ga watan rajab shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan jira annabi alaihi salatu wasalam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da sha hudu ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya idan ba mun tawo mun tsaya darasi na ɗari da sittin da uku za mu tashi darasi na ɗari da sittin da hudu a wannan littafi mai albarka a lulluwar marjan fi mattafaka alaihi shaytan inda za mu tashi kitab na ashirin da bakwai wani ce kitabun aiman matattara ta rantsuwoyi al'aiman jami'i na al'yami la yi akhirukum Allah bil lagwi fi aimanikum walakin yu'akhirukum bima kasabat qulubukum ko kuma bima aqadtum al-ayman saboda haka shine ma'anar rantsuwoyi rantsuwa da yawa في باب نمبر باب النهي عن الحديث لغير الله تعالى باب الذي بيان akan hani akan rantsuwa da wani Allah mutum zai rantsi zai rantsi da wani Allah ko da yana da gaskiya kuma da yake an Umar an karbo daga Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala anhu qala qala li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam manzo kira da mu da Allah tabbata a gare shi ya ce da ni inna allaha yanhaakum lalle ubangiji yana hana ku an ta'liku bi hawaikum quran fi da iyayen da wannan lokacin a jahiliya mutum zai ranar shi ke na rance da babana haka ne kuma in ga dama ya kama suna ma to ya rance da wani kala umar umar dan kaddam Allah ya kara masa yadda yake فوالله لا رسل الله ما علمت بها منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ban ƙara yin rantsuwa da iyayena ba tun daga lokacin da nabi annabi kira da ni da Allah tabbata a gare ni wato zakiran a wannan lokacin ban ƙara rantsuwa da iyayena ba zakiran ina mai da gangan shine zakiran wala afiran ko kuma ina hakiyan aljihi bai ba da labarin wani ko da misali wani yayi rantsuwar da mahaifinsa shi ba zai ba da labarin da kusan kusan abin da wani yayi ba yace bai kuma ba to shine wato afiran cewa ba zai ba zai da gangan ba sannan kuma ba zai a matsayin ba da labari ba saboda annabi ya mun san cewa sai na Umar Allah ya kara masa yadda wakafan ne in jannat duk abin da yayi kurun aka jawo aya ko aka ce annabi ya ce hakuri to bayan su kuma mutanen jahiliya suna rantsuwa da iyayensu bayan lati da uzza da suke rantsuwa da su mutum zai rantsuwa da ya rantsi da lati ko kuma ya rantsi da uzza to daga lokacin sai na mu ya ba mu wannan misali ba iya sai na Umar bane duk sahabbai haka sai haka da ne nasi ba ma shi yake su fice da wannan domin duk abin da karanta da shi kana girmama shi ba a rantsuwa da komai sai abin da ake girmama to shi ba ka ga mutum ya dau wani abu daban fiye da Allah maka hukuncin sai shi ya rantsuwa da shi tunda Allah ya hana duk yadda kake girmama wani yayin da to Allah ya hana ka rantsuwa da shi wannan hadisin karar zai nuna mana haramci a zaren tsuwa da iyaye shi ne asalin hadisi asali duk wanda ya yi ya fitar yawar cewa zai rantsuwa ma ya faɗi wani Allah to shiru ya ji masa alkhairi aka ba da yanke ke sannan hadisin ya nuna fa da sai na Umar ne yadda yake da wato saurin bin nasi da fahimtar da tsantseninsa sannan gaya mana illar da ta sa wato ake aka hana ta yin rantsuwa da wani abu domin abin da ka rantse da shi kana girma hadisi na gaba an bin Umar radiyallahu anhu ma annahu ajraka Umar bin Khattab Abdullahi da Umar Allah ya fara masa yadda ya ci mahaifinsa Umar dan Khattab fi rakbin a cikin wani tarauka ayani na mayaka wa huwa yahdibu bi abihi a lokacin da yana wani yana rantsewa da mahaifinsa yana rantsuwa cewa ya rantse da mahaifinsa فناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم يا النبي كيرا da annabi Allah ya tabbata a gare shi ya kira su gaba ɗaya ta abba idan annabi ya ji an samu kuskure wani yayi wani abu abin da yake yi kenan idan ba a gane waye ne ba to zai ce ni sa mutane ke kaza shi wanda ya laifin ya sani sai ya na idan kuma ka riga ka yi kowa ya gani to ji sauran kakuwa da ayat da take to kaga sun kira su duka to a dan kar wasu su dauka tun da sai na Umar yayi to kuma nan gaba za su yi sai kira su duka gaba kuma domin sun ji lokacin da ko taro kake da yara ko dalibai haka idan laifi wani lokaci yayi laifi ya bayyana ya kamata ka tashi wa hukunci kai shi kai ma a bayyana domin ka zauna tsakuwa dan ayatin tsoro amma lokacin da ya boye ba wanda ya sani kuma ka gane cewa kuskure ne to za ka iya ja maka kai da shi ko kai ma horon da za ka yi maka kai da shi amma wanda ya yi a gaban jama'a to sallan ne kun sai cewa wani ma ya tausaya ka auna ka gani in kana karantar da ɗalibai yanzu idan kowa an ba da ka'idar cewa ya zo da kayan makaranta suka ku zai zo da guda iri kaza in sha Allah ta'ala idan kai saka cikin ƙarin ya canja dress code din gabo to dai da Allah gobe ba wani ne shi gobe ba zai zo da duba amma wanda zai ga cewa wanda ba ai ya zo da dubiya shi dan ne zai tsora shi kawai shi ma sai yayi shi ma zai zo haka to daga nan sai ka tuna yawa sai ba zama kusan duk ajin ba haka ce don ba ka magana to yi haka in kuma abu alheri yayi ba za su kai ba za su kai ba an gane ko yawa wannan sai dai idan akwai riwayar da ka bayar cewa kai ka kyauta da ka bayar to wasu za su yi kokari ko dan kyautar su ma ki musamman yara an gane ko wannan shi ne to shi ne yake cewa annabi ya kira su gaba daya yake ala ku saurara inna allaha yanhaakum daga yau ubangiji yana hana ku an tarihu bi abaiku ku karantuwa da iyayen ku man kana halifa duk wanda zai rantsuwa da yau bin nakira a gaba wal yahlifu billah to rantsi da Allah wa illa in ba zai rantsuwa da Allah ba kar ya tumu da kumbin da jini shine alifa yaskutte wala yahlikin kenan yayi shiru kada ya rantsuwa sai kowa ya zauna ka huta ka huta to wannan shi ne to kun ji wannan babu baki na gaba man halafa billahi wala uzza wanda ya rantsuwa da latafa afara'aytum lata wala uzza wa manata thalithata al-ukhra alakum al-dhakar wa lahu al-untha domin Allah asali gunki da ake bautawa a jahiliya kuma dalilin da ya janyo ake bautawa lata shi ne akwai wani mutum a jahiliya wanda ya hau kan wani dutse a can tsarin can tsatan fani sai ya hau kan wannan dutsen yana da makiyayi yana da dabbobin da yake kiwatawa saboda haka wannan dabbobin nonon su sai yake shaƙa abin da yake yi wato da kuma wato dabini da yake da shi busasshen ilimi ta ga nuno ga busasshen ilimi ko wanda yana da taka fa'ida sanan da sufi saboda haka sai yazo ai mazan ya ga dama sai amar kamar irin haɗe wannan ayi wani irin zambu ne to sai yazo bakin hanya duk wanda yazo wucewa sai ya bari shi wannan mutum makiyayi asalin lata nake biya muku to da haka yana mutuwa sai suka koma bauta ma to shine da dai asalin sa lata ne to uzadin ba shi kuma ta'alibi suka yi na wato al'az al'aziz ba mabuwayi yake ce al'uzza kuma har shi da mabuwayiya sai suka yi ta'alibi na da haka to shi kuma abin da ya faru akwai wasu dalilai bishiyar dalilin guda uku wasu malamai suka ce a dalilin ne guda ɗaya aka wasu malamai suka ce ne ya ga gefen mamin bishiyar dalilin aka yi duk a ƙatar ɗaki a gurin sai mutane suke zuwa su tsaya wasu mutane kai suka zauna a cikin wannan ƙatar ɗakin shi suke da awar sanin gaibi in ka zo za a ce wa ai kaza kaza zai faru da kai lokaci kaza saboda haka wannan wannan wato sai suka yi wani gunki da sufar mace sai suka kafa shi a aiki sai suka sanya mai suna usta shi wannan gunki gunki to wanda ya fara bauta wa wannan gunki ya ke kira zalimu bi sa'ad kaji sunan sa azali dan sa'ad saboda zuwa jahiliya za ga suna da ma na rashin mutunci yake ga wai dan ka nuna gidanka ba ba sauki kaje mutum a ce ban sakaro bi da harbi kaga dutse kan yaki shi sunan ka dutse sunan baban da yaki ba sauki ke to shi zalimu bi sa'ad shi ya fara bauta wa wannan kujjata a wannan waji na flat gurin da aka yi wannan bishiyar gurin da aka gina wannan site to su ne asalin daga baya duk wanda suka zo suka ce kawai a matsayin alloli da suka tashi ma dan gaba ya ka zuwa kai manyan gumaka aka makala a cikin ka'aba bayan kali uku da sittin da yake wai ka'aba su kuma wato ga ƙato to ga kuma waɗannan masu binta a matsayin eh mataimaka dai kayan su ne da zuku da cikin ta su wannan lata da buga mace magana aka zo aka yi su da manata da aka yi su suna gudu shine bayan an yi mata wa maka annabi ya sa aka kallo su gaba daya duka aka rubuta to shi ne yake gaya mana yanzu mun ji to sai yake duk wanda ya rantsuwa da su waɗannan biyu fa yakun la ilaha illallah kafaransa yace la ilaha illallah ba wanda yake danda bauta wa sai Allah wanda da yake kuri ana bi hurairah radiyallahu anhu kala kala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam man halafa duk wanda zai rantsuwa ko wanda ya rantsuwa ba kala fi halatihi ko fi halatihi zai fada a rantsuwarsa wallata wal uzza kaga ya rantsi ya rantsi da lata kuma ya ya rantsi da uzza فليقل لا إله إلا الله توجيه لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعال أقامرك duk wanda yake a wajen da zo ta ta kun ji wannan hadisi a adabar buga su yace zo mi ta ta to bal ya tasadda ka fara su ji kuma ya sadaka ba kai ta ta ba kawai zo mi din saboda laifin da yi ka ga wanda za su zo ci ka kuɗi saboda riyal madrid da barcelona to ka fara ya sadaka ta kuɗi ko ko ba ai ba to ka fara ya sadaka in ku aka yi kaso laifin ya ba domin da an samu kalma ne daga al'imar ita ta al'ukan da rasa to mi ta ta kawai iya wannan kalmar ka fara su shi ne a yi wannan alaikum salam a ciki ya yi ai ka san abin da ake jira ta ta shi ne ka sa kuɗi a kan shi ne ta ta kawai ka sa wani abu ko ba kuɗi ba ko dai ka yi bayani a kan kuɗi cewa kullu shay'in lahu qima fa huwa al-mal da abin da yake da kima wayannan kuɗi ce duk abin da zaka sa inda yana da daraja to kawai wani ma ya sa kaza sunan sa tata shi ne gobe da kaga wancan zaburarwa suke so su yi ta wata hanyar daban kamar yadda kai bayan sun kallo kace za ka yi anaka abin da ya shafi horo ko wani abu da ya gaba da wannan amma ana sa kuɗi ba sa kuɗi ba ba su yi su tata ba yawwa kawai akwai so a ɗauke ma hankali daga abin da yake mafi muhimmanci shi wancan fannin zai koma yawwa inda ba za ku ba babu nadi man halaba yamina annabi kaga ana cewa mandubi ko idan ku tuna a cewa abu mandubi alaikum salam na'am Okay, ba zai ba. to aka ga shi shi wannan kake nufi to da wannan in wannan bai aiki gaban abili yake karara in wanda yake nufi kawai motivation ne na zina dauke ka alƙawari da ya gudawa take to shi ne shi ne sani ba kadi cikin aikin siya sai amma kwamfin haka kawai ko sai ka je tiket mai kallo to shi ne abinda in babu shi kenan in ko da akwai to na ba alai abubakar daban ne yau domin mun faɗi formula cewa ga yadda take annabi zaburawa zaburawa ko abin da ake so ga wanda ya rantsuwa fara'a gairaha khairan minha sai ga watan ta ita ba ta ba alkhairi mutum da ya rantsuwa wallahi ba zan ƙara ba ka kuɗi ba wani wani yana da wani yana da kani to da ya ɓata ba da gare shi wallahi na ji ne ba ko ko to ji an ya fiyar ladhi huwa khair fala gaira hakika sabanin rantsuwar da yi khairan min hajiya fa alkhairi daga abin da ya rantsu domin bai taimake shi ba bai taimakon sa misali ko ma yake da kira shi na man halaka ne sai ce fara'a gaira ha khairan minha an ya ce allazi huwa khairu haka nake ko fara'a gaira ha khairan minha sai ga watan ta ita rasuwa shi ya fa alkai yaran da akan baje kaza ba amma kuma yin kazan shi ne alkai ya gare shi yace an ya ce allazi huwa khairu wannan ba irin babu na akwai da ariyatu tarihi cewa to zai cewa abin da yake alkhairi wa yukaffira ajrihi zai kafara dan wanda kafara kuma suratul ma'ida ta ga yawa kafaratu iyamu asharati masajina min awsadi ma tu'minuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahrimu raqab sai ba wannan bai yake ba mallam ne fi fatiyamu salatati ayyam saboda haka sai ka kasa ukun nan amma za ku gamu a musulmiyar da ta tara ɗari da wahala ta samu gida biyar waɗanda suke yin wannan ƙa'idar wajen su ma wanda suke yin kafara kenan don akwai wanda ba ruwan da kafara ba ma ya yi kun san rantsuwar suna kasa ta akwai yaminin ga mutu uku yaminin laburi shine fi wallahi bara wallahi yana ga da ka fassara a haka wanda kawai sibin da baka ta ta fado ba abu shi wallahi bala wallahi wanda zaka ga da amma sai wallahi ai kaga ya ta dora da ka wannan yamin na zuwi ba ta da mahalli amma yamin munaka da kuwa ita ce wato rantsuwar da mutum musamman abin da zai zo nan gaba akan ta ake cewa wallahi ba zan tsara ba Yau wannan rantsuwar ta abin da zai zo wato na video 10 da ake magana nan gaba to ita ake wa rubu ita ake wa kafara amma wanda abu ya wuce mutum yana da akan kariya yayi ya wuce ya san ba abin da ya faru kaga wannan ai labari ne ba na abin da ya faru ko to je ranki ita kuma wannan baya mata ran kafara domin ita halakarwa take saboda rantsuwa ce ta raina Allah saboda girmanta ya kace ba ta da wata kafara saboda girmanta to kai abu da gangan to da kafara kuma me za ta to shine bambanci ita ce yinin gamu rantsuwa ne halakarwa rantsuwa akan ƙarya amma rantsuwa mutum ba zai kaza ba kuma ya kaza ya kamata ya yi saboda shi ya ba da gaini to ita ce kafara har aka ba shi dadi aka ce yana da dama ya fara yi kafara sannan ya zai warware abu ko fara yin abin sannan ya kafara duk wanda ya yi yana da wannan zaɓi aka imamu nawawi ya ce to wannan shi ne abin da ake magana in ka rike wannan bobulan to za ka gane ya za ka warware sannan ita amu ajaratu masaki munaqada sai ayi ne ajaratu masaki mutum goma za a ciyar min awsati ma fi amuna alikum daga matsakaicin abin da kuke ciyar da iyali matsakaici kar ka yi kasa can ka dauko abincin da yake gani kar kuma ka tafi sama na tsakiya amma idan ka dauko na sama kuma ka sauka mutum ya zaka gure sauran gaba ɗaya kowa a je ba su bilet ɗaya ɗaya dubu goma sha biyar ɗin nan ta mutu kowa wan kai kaga nan gaba ba zai kuma ba ko yau wato a lokaci guda shi kenan yayi kafara auki wato ko ya mutu tufafi imam malik cewa yayi ijaza zuwa in ka tsara da hula bane imani har da kakanni mutum goma kuma imamu shafi'i ne da an auki to yake ma kace yace idan ka je gurin tele yanzu aka dinka ma riga da hulu guda biyar riga da hulu sai ka kace mutum goma da wannan ka bashi riga wannan ka bashi hulu kowa ya je ne ma abin da zai yace haka imamu shafi'i ne shi a gurinsa inda aka samu babban riga da ya ciki da wando to mutum uku za ka ba to da aka kowa an gaba shi aka ce to wannan ai ba yace ba shi zuwa Allah yake ba ba shi ko yake kawai ki ba shi shine auki to to kun ji nabi auka hariru rakaba ko yan gauyaye to kun ga kan jabawa wanda yanzu babu wannan to wannan bakatan guda uku su ake yi kafin a zo magana azumi sai ba za ka iya wannan ukun ba gaba ɗaya sannan zai kai azumi shi ne ka'ida amma kuma ba haka ake yi ba to kai kuwa kun ga abin da aka yi wato ai saboda wani zai amfana yanzu a azumi wani ma za ka yi bai san kayi ba amma saboda wa'ancan ɗaya daga cikin hikimomi wani zai amfana ai duk aikin da wani zai yi ta'addi zuwa wato wani aske sami fa'ida shi Allah ya fito shi za ku ga wato ayyukan da ake mun Allah ba wanda ya fi invite shi za mu ke faɗa in Allah ya baka kuɗi ba da azumin litinin da alamun za ka jira aljanna ba kuɗin za ka fito ne bayan kuwa ka kare wanda bai da jiya ko bai ta azumi dawa bai da abincin da zai eh ko kuma ka haɗa biyu yake da haɓa ahalin bituri bil ujur kana ajuli jinin da alamin kuma kana ciyarwa kana ayyuka alheri to wannan ba bai da zai talaka yaje ne ka fafa bai da zai na kallon ka zaka wuce to wannan kuma illa man rahimahullah sai wanda Allah ya yi wa sai wanda Allah ya yi maka to wannan shi to mu ga hadisi an abi musa al-ashari radiyallahu anhu shine abdullahi bin kayf an karbo da Abu Musa al-Ashari Allah ya fara masa ya kale yake al-kalami ashabi tabbai na sun aika wato abun abokan zamana shine ashabi abokaina sun aike ni aka ba rai bane abokin da yake Allah ta wurin da kaza wani ya kalle shi yake tare kuke wani ba tare kuke wanda yake ni za ka aika a ta kone ne ta wurin da kaza je ka kai kaza to sun aika shi gurin annabi alaihi salatu wassalam as'aluhu humlan humlan lahu in tambaye shi roko musu cewa da Allah shi ma a ba ta abun hawan da zai hau da shi domin lokacin da aka biya shi da buka ilu ma a wuce jeji na usra a lokacin yana tare da su a yakin da ake kira jeji na usra yakin kunci sai aka ce mami wai ya gaji wata tabuka shine yakin tabuka yakin tabuka kuma an yi a wata wata irin wannan wata a shekara ta tara bayan hijira a wannan lokaci aka yi yakin tabuka guri ne kamar yadda muka karanta a Nabiyu Rahama na Professor Muhammad Sani Umar Bigiyar Lemu in za ku iya tunawa cewa guri ne ismin makan shi tabuka a hanyar Madina da Dimashqa Syria a wannan hanyar yake ta kankani musulmai sun fito ba shi da abin hawa mai yawa a wannan lokacin sannan ga kamfan ruwa ga abinci ba abinci ba ruwa kuma lokacin ana tsananin zafi tsananin zafin rana da ma wasu yawanci za ga a rage ana zafi sosai to shi ake kira da yake usra ko kuma gazuwar tabuka rundunar da ta fito don wato rana mai kunci ko kuma yakin tabuka duk da yakin tabuka mun ga mana bai ba amma kira shi gazuwa ne saboda annabi na shi ne bambanci idan annabi baya ciki baya kiran sa daga zuwa ya ake kiran sa shari'a in ka dace shari'a to annabi aikawa ya sai a ce shari'a ta jaiki usama kadiyar da annabi ya tura duk da zai rasu ya aika da a kakashin wa'auta mata kan zai kullum na tuno wannan kalmar zai yi tuna ba shekarar da ta tabbas annabi ya naɗa shi komanda kan shekarar kan shirin da biyar yanzu ko alami ba ka yi hidima ba idan Allah ya ba wata baiwa kokari kake al'umma ta amfana da ita to shine ka zama wato wato khairun nasi man yanfa'un nasi amma dai yanzu Allah ya baka ilimi mai yawa sai kada sai dai ka tafi lafiya ta kallon mutane ta baya ba wanda ya amfana da kai ba ruwa Allah ma da kai kai mun naji manyan fa'una Allah ya baka dukiya kai kada kake amfanuwa da sai dai kai ku ta yawo ku tafi ingila ku tafi dubai haka kawai makotan ku kowa baya da komai ba ruwan Allah da kai mabukata ba ruwanka da su a kai mun naji manyan fa'una shine mafi alkhairin mutum an gane ko to saboda haka sai suka roki shine yakin da buga ba kun ya nabi Allah Abu Musa al-Ashari da yaje yake ya ma'aikin Allah ya annabin Allah inna ashabi abokaina arsaluni ilayka sun aiko ni zuwa gare ka li tahmilahu dan ka ba su abun hawa in ba kuma ta ba a tafsirin mu na azumi a suratul tauba mun karanto al-bakka'u su tara ko abin da ya gaba da haka wanda suka rika kuka saboda ba su da abin da za su hau ta biya yi to saboda haka sai yake fakala sai annabi yake sun aiko dan ka ba su abin hawa sai annabi yake wallahi na rantsi da Allah kaji har da rantsuwa la ahmilukum ala shay'in shine ma'anar sai bazan tura ku akan komai ba ba zan ba ku wani abin hawa ba ya rantsi shi ne la ahmilukum ala shay'in yake wa wafaqtuhu wa huwa gabbar ya kai rashin sa na dace da lokacin annabi alaihi salatu wassalam an fuka gaji a wani abu ran sa ba shi ana so karka duye ne in ka je gurin mutum zan so gaba da maka za ka iya zuwa yin abin da mata ba ka fahimta yanzu kenan ba su da wani ilimin mafiya yawanci za ka koma yanzu ka je ka gama yawon COS baka samu komai ba kana zuwa kai ba wani zanci ana ga abu guda ba wani shawara ne in ba kake ta matsa ba yi mata karanta ka ce ta je ta kiro kuɗi sai ka zauna lafiya karantuwa ita yi mata karantuwa sai je ki kiro ko ka ce kiro ta biya kai balaguro kawai na kwana biyu wallahi ka dawo kamar sai ba su jira za ka gane kana sosai wani karatun ayi baka ji abin da suke cewa wani karatu a aikace ya fi zama a zuciya fiye da karatu a rubuce yau practical ya fi ciwo ne kwarai kuwa shi zan ce ya fi gayewa sojoji don kowa mai kunnan rodi ya gane cewa ba da wanda suke ba to sai ce abu musa na ce ne ya ba annabi alaihi yace ne rashin sa'a ko ne sa'a shi cewa ce ne sa'a a lokacin na annabi na cikin wato yanayi wala ashkuru yace ni ban sani ba gaskiya wa rajatu hazinan yake na dawo ina mai damuwa na cikin damuwa ga wani da lafiya mimma ya annabi sallallahu alaihi wasallam saboda annabi ya hana wani makafati an ya kuna nabi sallallahu alaihi wasallam kuma ina jin tsoron ko annabi kira da miki Allah ta tabbata a gare shi wajen da shi nafsi bi alayya kun ji ba ai kaziba ko annabi alaihi salatu wasallam kushi yayi da wani abu da nan ban sani ba tsoron da yake kenan duk wannan kalmar gaba ɗaya wanda zaka fassara wajen da shi nafsi bi alayya yayi kushi da ni shine ai kaziba alayya فرجعت الى اصحابي نداو غرم ابو كينا فاخبرتهم نبات الاباني فاخبرتهم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم نبات الاباني ابو دا النبي يفعل ولم البس يأتي بندئي با لم يلبسوا إلا ساعة منها إلا أسية أو ضحاها أي بس ندئي با يجيني لم يلبسوا بس ندئي با إلا سويعة kaga wannan kalmar ce ya dan tasbiri ne na sa'a ya bi suwaya tasbiri ba ita ka jiya da goma sa'a lokaci san wani lokaci kan kai to dan ya nuna ba tasbiri dan ya nuna ba lokacin kan kai ne kamar yana zuwa kawai aka biyo bayan sa kan kankanin lokaci shine suwaya kaga Umar ya yi tafsirin sa a ce Umayr ya aba Umayr ma fa'ala al-mujrim saboda kankaran hukumar din su laraba suna da wannan mutum sai sa Umar biyu a gidansa in ya gara baki Umar al-Akbar al-Akbar Umar al-Awsat Umar al-Asghar ko kuma na uku ne sai ma Umar Uwayyi ko Umayr sai ba wannan kawai yana nufin kankani Umar din kenan shi suna iya sa suna ɗaya kamar yadda bahaushe shi ma ne amma shi ya raba wani abu muhammadu awwal muhammadu sani muhammadu sani har zuwa muhammadu al'adu za ka iya samu a gida duki goma zerar amma ka ga kowa da ta tsinkiyar da na ɗaya da na biyu da na uku su ba na ɗaya ba na biyu kawai sai dai babba kamar yadda za a ce baba karami shi ma to yace ban dau lokaci ba kawai inda ni nake bilal minadi sai nake bilal yana kira andida yana daga murya yana kalla makira ai abdullahi bin kai ya abdullahi ai bin ai ya abdullahi bin kai ya sai abdullahi kan kai ba da ku yake sai na amsa ba wa kala ki yake ajib rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya da'uka da muka amsa annabi alaihi salatu wasallam yana kiran ka wani ne falan ba a sai ku yayin da nake gurin annabi alaihi salatu wasallam qala sai annabi yake khud adaini alqarinin dauki wayannan dabbobin guda biyu aka ce alqarinin su ne ban san sunan da ake kiran su ba ina irin shanin nan da ake tawa su ta biki noma guda biyu a daure su wanda za ka ga manoma suna amfani da su su ake kira alƙali ne shanu biyu da aka haɗa biyu aka daure wanda za su yi wani aiki na noma ko wani aiki na so in tabi eh wanda ake hawa aiki eh su shanin guda biyu da karkari to kun ji junan ina kaso da ba tun da na duba in tambaya zabu wato ɗan majaljiya da kanje da karkare da karkare to kaga su biyu kenan da karkare guda ɗaya sa guda ɗaya wanda aka yi karfi to su ne masu karfi wanda aka horar to ta karkare tun da biyu amma dai mun samu kalmar ta karkare bari rubuta kan da manta ka san alhibu kawwal ita hadda hadin ki eh sai ce wa hazain alqarinain li shiddati ab'irati yace waɗannan wato karkarar daga gani an wato li shiddati ab'irati ibta'ahunna hina idin min sa'adi yace an ciye su ne li shiddati ab'irati wato saboda mutum shida aka ciye saboda mutum shida aka ciye su a gurin sa'ad fanta lijihin da ila ashabi kaza kamar ko muna aka baki kai ma ko nike cewa kai ma an kaje ba ba mutum biyu ne za su amfana ba da shi kawai saboda haka a sami dandazon mutane an ga dama ma wannan ya hau mun ci kaza domin haka aka rike zuwa waje kaza ya sauka wani ma ya hau saboda kan wasu su dauka ko da suke yin su ne komandoji su yi kawai su su ayi namun ya amfani mutane da yawa hina idin min zani zai banda libbi inna ila ashabi fa kul idan ka je ka ce inna allaha lalle ubangiji ba da kujin kanti au qala ko kuma cewa yi inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yahmilukum ala haula'i shi ba ga da ya ila take sako sai ce annabi alaihi salatu wassalam ya ce ku hau waɗannan takarkaran farka buhun duk ku hau ka kowa zai dana domin kin garbobi ne yace farka nafsu ilayhi bihin na tafan mutu da su wa kuntu sai nace inna alladhi qala lakum ya'murukum ala haula'i walakinni sai dai ni wallahi na rantsa da Allah la ada'ukum hatta yanqalika ba'i ba'dukum ila man sami'a maqalata rasulillah sallallahu alaihi wasallam wajen kale ku ba har sai kun ba da jakadai wanda za su rako ni mu koma gurin annabi alaihi salatu wasalam su sari ko kuma wanda suka saurara annabi alaihi salatu wasalam su tsara jin abin da na gaya muku haka yake cewa sakon da kuka tura ni sakon da na zo na kawo muku daidai da wadai da na faɗa la hawla wala quwwata illa billah to me yasa ya faɗi wannan sai kun tura wasu tare da ni mun tafi zuwa gurin wanda ya saurara annabi ba ni kaɗai ba a samu wata shaida me yasa sai ce la ta zunni la ta zunnu an yi haddathukum shay'an dan kan ku yi tsammanin ina ba ku wani labarin wani abu ne cewa lam yaqulhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda annabi bai faɗa ba la hawla wala quwwata illa billah me yasa har yanzu hadisin ne mai miki yawo a kwakwalwa man kadaba alayya muta amidan amma kai wata duwan da ya mun ƙarya da gangan ya gani kuje rasa wuta amma wata rajab ya kama tun daga farko har tsinci annabi kake wa ƙarya Allah ko da kina nan in ka saurare shi a wasu bidiyoyi kana saurara zaka ji in ya fara gaba ɗaya littafi ne tsako wanda yake mawdu'atul ahadith su kaɗai yake biya ko da ikon bidda sai a watan rajab duk wanda yake kaza za a yi masa kaza gaba daya kuma malaman da suka rubuta sun ce wannan hadisin kitabul mawdu'at ya rere wa ji sai wannan masu daɗin ji ya ta gaya wa mutane wata falala an kai sallah a rana ta sha biyar ko ishirin da kaza ga watan rajab kace kaza a wannan lokacin za a baka annabawa bakwai kai ma kana ba ta hukunta lokaci kuma sai a gaya ma annabawa sai an ɗebo ulul azmi min ar-rusul sai a haɗa da sauran manzanni mursalai sai a haɗa ma a ce dukka inna lillahi wa inna ilaihi dukka ka mutu ka wuce kuma domin kai annabawa bakwai su kuma ɗai ɗai ai na ja ba da wannan misali ai ko aljanna ka ji ba wa Allah ka leƙa ka hango su sa'idu bin jubair ba ma ta abai ba in ka ga duniya a ciki zaka da haka ce an ga nan ne ka nemo kofa ku sai ka ga yan ungo ina ga ma wane ne ke ito da haka kaga wannan ji ballantana a hankalce ka san ba wani aiki da Allah zai tsora a ban kaza a ce za ka samu annabi babu shi ka samu annabi ba wanda Allah ya wuce a ban kaza ba irin to kuma kai da kawai sai ka zo ba san ma inda ka dosa ba kawai kai wani abu ka kamo shi ba zai yi ba to wannan shi to sai yake har sai kun tura wani fa qalu li tilkati da ni innaka indana la mutaddi ba wa Allah ake ne gaskiya ne a wajen mu suka ga yawan haka ko kuma musaddaqun in aka yi fataha kai abun gaskatawa ne ba ma ne gaskiya ba abun gaskatawa ne sai abun da zaka faɗa wala naf'alanna ma ahbabta amma zabi abun da kake so tunda kana so ai haka zabi fasalaka abu musa bi nafarin minu abu musa wata tawaga ta rako yake ku biyo ni hatta atau alladhina sami'u qawla rasulillahi sallallahu alaihi wasallam har sai da kika je gurin wanda suka ji magana annabi alaihi salatu wasallam cewa man ahu iyahu cewa annabi ne zai hana da farko kun ji ki masa ko saboda ai ya zo ya ce musu annabi ya ce ba zai bayar ba kuma daga baya aka kawo to wasu za su iya fahimta cewa da ba zai ce ba ko kuma a da ya je wani abu daban ne to sai shi ko wannan abu ya karsan mai yake dan kar ka dauke shi maka ne cewa ya zo wa annabi kariya sai kun aika ni zuwa wato zuwa ga wanda suka bi annabi shine wani eh wani wani za ka aka ba shi ko biyu ne aka ce ga dubu goma ka ba wani in ya zo ba shi kai wanda aka aika aka bayar a gaban ka baya nan sai ya kira waya ko kuma ya kira wanda ya aiko shi to lokaci a bawa na hankuri kaza ko to na bai wai dan ne kafa hujja shike dan wani zai je ruka anya alaji wani ni zai wa dubu goma wallahi ta ba haka kawai sai abun da dan ya karaya man abubuwa wallahi ta ba haka ina ai ba zai kawo ba da mutum da yake ba da dubu ɗari to kana daga ne ya je ba aukan da mutum shi ba kuma kai zai san zargin ka akan abin da ba haka yake kuma idahum ba kun ji saboda haka sai wannan tawagar suka ji cewa ga abin da Annabi Ali sallallahu alaihi wasallam ya hana da farko sannan kuma daga baya ya ba kuma ya rantsu shine mahallin shari'a kun ga ba ɗau lokaci ba annabi sai ya ba su ya ba alkai ba su ya ba alkai akan ya hada fa haddathuhu bi mithli ma haddathahum bi Abu Musa suka koma suka ce abun da Abu Musa ya faɗa ka kogo da kogo haka yake kin ƙara gaskiya da ba mai gaskiya ne amma an ƙara gaskiya to kun ji wannan ya za mu koya a ya halatta wato mutum ya rantsi ba tare an ce ya rantsi ba a gurin da yake so tauhidi ya karfafa abu kar zama ma al'ada amma duk wanda aka ji ka ce wallahi tallahi kaza to da ba ba a tuba ka da kariya to an san abin nan ka da karfi yake aka ji su ka zama wannan idan rantsuwar ta zo kun ga mun bayani yaminul labwi yaminul munakada yaminul gabun to amma idan mutum ya zo yace wallahi dallahi zan baka sai yace insha Allah to za mu zo babu da zai magana akan wannan shi kuma istisnai akwai babu na gabaki sannan babu hadisi ya nuna mana cewa wanda ya rantsuwa akan wani abu sai da rashin yi ko yin shi ba alkhairi sai ya kamata yayi wannan abin ya karya rantsuwa sai kafara ba kafara sai mun fada dau hadisi na gaba ƙarin bayani ji akan hadisi Abu Musa an zada zada din nan sunan sa zada bin Musawi al-Asdi an yi masa alkunya da Abu Muslim al-Basri mutumin wato mutumin Iraki kuma tabi'i amma ya shahara kwarai da gaske a lokacin sa shine wanda ya kawo wannan hadisin da yake cewa ya jiyo hadisin daga wato sahabi Imran dan Hussein cewa kai na ta kalli ko kai hukum kalli thumma alladina yadunahum thumma alladina yadunahum shi ya kawo hadisin to me yake kare yake kula inda abi Musa al-Ashari kun ji wata rana muna gaban Abu Musa al-Ashari daliban sa ne ba utiya zakara da jaja sai aka zo da wani ɗan yanki na naman aka zo da naman kaza eh shine zakara da jaja gaba daya aka zo da naman kaza wa indahu rajulun min bani tayyillah a lokacin akwai wani daga cikin na daga cikin bani taymilla wadan wannan kabila kabilar bani taym yana zaune a gaban Abu Musa al-Ashari Ahmad wato mutum ne mai jar fatar sa jaci ka annahu min al-mawali ai ka ce yana cikin bararrun bawa maulan asfal eh kamar yana cikin su bayin da aka yadda bai da awu ne da abu sai ce mar bismillah da abinci mutum zai ta abinci sai ma bismillah wa kali sai ce ni ra'aytuhu ya kullu shay'an fa qabiltu yace na ganji yana cin wani abu kuma abin da yake ci shi bai gane ne ba sai ce sai nake kyamar abu na hannunsa fa halatu la akul yace nace wallahi ba zan ci ba bismillah yace wallahi ne da rantsuwa alhamdulillah kawai sai ce wallahi ba zan ci ba dan kan baya matsa mar fa kala sai ce alumma zo kali wa hadithu kuma an zaka in ba ku labari akan wannan abin da kuka yi na rantsuwa mutum ya ce wallahi ba zai kaza ba yace ni a taitin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi nafarin min al-ash'ariyyin na je gurin annabi alaihi salatu wasallam ko kai malamin yanzu zai faɗa ba rigima tsakanin wa zahadan da wancan mutumin ko sai ce na je gurin annabi alaihi salatu wassalam wata rana yana wato cikin ina tare da ayari min al-ash'ariyyin to ga karin bayani idan cikin mutanen al-ash'ariyyin mutanen Yaman ne mutanen garin su Abu Musa al-Ash'ari wanda muka ce a baya su suka fara fito da sunnar mutafa da zuwa ta hannu al-ash'ariyyin ba su ne na tamilu muna neman wato a bamu abun hawa fakala da yake wallahi la ahmilukum wallahi ba zan baku abun hawa ba wa ma in bi ma ahmilukum ba ma ni da abin da zan tura ku akai wa utiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi nahdi iblis ana wanne ne yin kuma sai gashi an kawo annabi alaihi salatu wasalam wato ganima shine na ganimatul manhuba ahra ganima daga annabi ba kwace ba a kwace abu to ganima da aka kwato ta ta karfin tsiya an kawo wa annabi alaihi salatu wasalam sai ga shi an kawo ta to sai ce um sai ce fasala anna sai ce ina mutanen nan da suka zo kun ji wani karin bayani wannan hadisi yana karin bayani akan wani abu da baka san shi wani zaka sai ce ina waɗannan mutanen ya tambaya fakali sai ya ce aina nafarul ash'ariyun ina tawagan nan ta al-ash'ariyun fa mara lana bi khamsi zawji sai ya ba mu raƙuma guda biyar eh shine raƙumin da aka kirke shi wato babba da karkarai yace a basu sai yace sai yace ne a gaban me ya gani anan yawa gurru dura haka yake nan ya dan goge ne gurru dura masu manyan tutu tsotsotsu haka yake ai gora zura ko ko ba haka bane gora zura masu manyan tuzu kaga ana in kaga dabba da tuzun ta kato ai yana nurawa ta koshi to shine gora zura haka yake falamman talakna yayin da muka tafi kunna je muka ce ma sana'ana ma sana'ana la yubaraku lana abinda muka yi ba ba za wato ba za ba za a sa mana albarka a ciki ba wannan abin da muke kamar ba mu kyauta ba suna zargin kansu da wannan warja'ana ala ilayhi sai muka koma gurin sa fa kunna sai muka ce inna ta'alna ta'allaka abin nufi kaga abin da farko annabi ya rantsi daga baya aka kawo ya ba sai suke ganin kamar sun takura ne cewa fa wannan abin da muka aka ba mu yanzu ba zai albarka ba gwara mu koma wara annabi ya bamu fiqi bi nafsi to shine fiqihun su kuma suka koma fa kunna sai muka ce inna sa annaka anta amidana ya rasulullah mun roke ka ka bamu abun hawa ba halatta ko ji karin bayani sai karanti Allah ta hamilana cewa ba karanti da Allah ba za ka bamu abun hawa ba a fanisita mantawa kai قال في لست ana hamaltu kuma yace bayan Allah ba ni na ba ku abun hawa ba walakin Allah hamalakum Allah ne ba ku abun hawa wane mutum kaga da yake nuna da kin da cewa amma wahayi cewa yawa ya ba su eh babu abun hawan sannan kuma barka wani karin bayani ma yake yake wa inni wallahi in sha Allah yake ni na rantsi da Allah da in Allah ya ga dama ya so la ahliku ala yamini ba zan tsare yin rantsuwa akan wani abin da yake shafi rantsuwa ba ko kuma ba zan yi rantsuwa akan wani abin da yake na rantsuwa ba fa ara gairaha khairan minha in ga wani abin da yake wato sabanin abin da na rantsi akai ya fi alkhairi fiye da abin da na rantsuwa akan sa illa ataitu alladhi huwa khair fa kai sai nayi abin da shi ya fi alkhairi wa tahallaltu hasanan warware rantsuwar kun jiran ya kai yawa ba mu kai cewa da warware rantsuwar bayan nayi wannan abu to kai ma abin da aka ce kenan kun ga anan sai nuna cewa annabi alaihi salatu wasalam yake fa sai nayi wannan abun sannan na warware rantsuwar shine imam nawawi yace duk wanda kai yayi kafara yayi rantsuwar warware rantsuwar kafara warware abin da nan kai kafara ko kafara kafara sannan ka warware to amma inda mutum zai zo ya fara yin abin sai ya mutu ana bin sa ne kafara ko ba wai matsala ce ta azumi ba mun faɗa azumi matsala ta ƙarshe ce kaga ya kamata magada su zo a fitar da wannan jiya sai a fitar masa cewa ka fara rantsuwarsa wasu ba da suka ce ai tunda ba a ɗau lokaci ba ga yana nan da ransa zai yi a ce to ai rantsuwar ba kan ma da imamu ahmad ya ce al'ajimin ba kan ana biyan bashi shi ma shi ma wannan ai bashi ne kuma annabi ya ce dainullahi haqqu an wane mutum cewa bashin Allah shi ya mutuntanta a biya wannan kuma bashi ta ciwa a gurin Allah ya kamata a to zarin da aka bari abin da yake koda da sabani a nan in dai kuna son wannan mabacin ai ya kamata ku ba wannan ku wuce gurin shi ke nan kawai alaikum salam ya dan kuma ya ce ra kuma duk kawai a al'ibin azau gaba ɗaya wato aikatan ba za kuma muka ce shanu muka ce ko to amma ibn ya ce kamar ibn ne ko baka ne yawa misali kawai ne misali da ya shigo da wannan irin dabbar da to lokaci yayi dabbar da aka kirke ta shine aka ce mana ta karkare eh a zuwa da to kun da jami'in ta karkare amma a raƙuma na yawwa to kun ji an samu karin bayani to kaga da mu da san mun aka ce amana kawai da kuɗi ce eh a ce wanda ya cike ba shi to amali to shi kuma me zamu amala guda biyu amalai ka tabbatar kai hausa kai ko kawai fasarar wato wato fasarar yara kai mu babbuna ko a ce babbuna aka yara suke faɗa babban yayi irin ta kai mun koko ka tabbatar to amali amali guda biyu an gane ko kun ga tantance kalkare mun karba kai sai amma amali ya kare da i da ne yake jami'in sa ba wanda ka cike fada ba ka'ida ce yawa kaga wanda da ta kalkari ka gane ko ko ya kare da i wa maga ai to shi kuma akwai abin da za a gaya ba ka'ida a wata shi shi kare da kaza alaikum salam na'am ta haka na'am sai kuwa sai an yi barin za ta tace shikenan da wa ne Abubakar bai yarda da kuwa injin ya gamsu a yanayin jajiji to kaga wazu ya fito da abun karara amma idan ka rike da haka da alaji idan kai a wancan yadda ka faɗa haka yake kowo da kowo to ka bar naka a haka yawa a ka gani ko shi ya samu inda aka yi haka to a bar shi a haka amma in dai ba haka bane da bayanin ka da wannan bawan Allah ko shakka babu abubuwa sun fito biyu Allah ya dace da mu awwal da muka faɗa ni Allah ya ba mu ladan ka wanda muka kuskure Allah ya ji mana wannan na wani ko na sanarwa ne na sanarwa ne akwai daura aron mungal Musa mukaddajin yalwa MB kenan da kuma Fatima Yahuda Fatima wanda za a yi ranar Lahadi ta tara ga wata karfi ta ɗaya da rabi a masallacin Uhud kan ne kalwar kenan na yi bawa muna roƙon Allah ka rubuta sarki ya ba su zaman lafiya muna roƙon Allah da sunan ka tawawa da sabobin da madauka Allah ka biya mana bukatun mu na alheri waɗanda suke mana wasiya da azumi na alheri Allah ka biya mu marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya masu lafiya kuma Allah ka inganta lafiya muna roƙon Allah da sunan ka tawawa da sabobin da madauka iyayen da malaman da suka riga mu gidan gaskiya Allah da kitan da gafara masu rai kuma Allah ka fara musu lafiya da tsawon kwana muna roƙon Allah da shi ne yana da kyawawa da tsohon kamar ka kuka kasar mu Allah ka zauna da ka lafiya zaɓi da yake tunkarar mu Allah dan kitar ka Allah ka ba mu shugabanni na gari Allah ka ba mu waɗanda za su tausaya mana kuncin rayuwa da ake ba ma da yi da talauci Allah ka yaye mana muna roƙon Allah da sunayen ka kyawawa da tsohon kamar ka kuka masu neman aiki da sana'a da jari Allah ka taimake su muna roƙon Allah da sunayen ka kyawawa waɗanda suka ta aure a gaba da da aure su ko a gaba Allah ka shiga lamarin muna roƙon Allah da sunayen ka kyawawa da tsohon kamar ka kuka maka kan Allah ka shirya mana Allah ka dora ta hanya na bibiya اللهم آمنا في أوطاننا وأغفر حريمتنا ولا تؤمننا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين